أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله yan wa barkanmu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka saba gabatar da karatun littafin umdatul ahkam wannan shine zama mu na 64 a cikin jerin silsilar karatun wannan littafi mai albarka kuma muna cikin wato bangaren da ke magana akan aikin hajji muna cikin kitabul hadaya ko kuma babul hadaya hadisi na 235 a littafin da ke hannuna kuma na 251 a ɗaya littafin littafin ya ce bismillahir rahmanir rahim an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallama an aquma ala budunihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajildatiha وألا أوضي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirra aliyu ɗan abu ɗalibin yardar Allah ta bada gare shi ya ce manzan Allah a marani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah ta bada gare shi ya umarci ni ana koma ala budunihi da in tsaya akan raƙumansa da za a yanka na hadaya wa an ata saddaka bi lahamiha wa juludiha kuma ya umarce ni cewa in sadakar da namanta da fatocinta wa ajillatiha da kuma wato shimfidar sirdinta wa Allah udiyal jazzara min hashan kuma ya umarce ni cewa kada in ba wa mahauci wato mai fida wani abu daga cikin naman kada in bashi wa qala nahnu nu'tihi min indina yace mu za mu bashi daga gare mu wato za mu biya mahauci daga kudin hannunmu ba sai mun biya shi da namun ba a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suka ce haramun ne mutum ya ba wa mamaci nama ko fata ba mamaci ba kai mahauci nama ko fata ko wani abu daga jikin dabba a matsayin wannan shi ne kamar an biya shi kenan ko a bashi kan dabbar kamar in saniya shi kenan a bashi kan dabbar a matsayin kamar shi ne farashinsa ko kuma ladansa na aikin da ya yi wannan ba daidai ba ne matuƙar dai yankan da aka yi yanka ne irin na ibada kamar abin da ya shafi aƙiƙa ko layya ko kuma hadaya wannan duka ba daidai ba ne a ba wa mahauci wani abu daga ciki sai dai in mahaucin ya zo sai ka gaya mishi wani e kada ka ciri wani abu daga cikin naman nan amma ka gaya min nawa zan biya ka ka feɗe mu idan ya faɗa abin da za ka bayar na fiɗa to idan ya gama fidarsa ya gama komai da komai shikenan sai ka dauko kudin shi ka bashi in kana da niyyar ka bashi wani abu na daga sadakar wannan naman to sannan kuma sai ka ce mishi yanki can na baka shikenan sai ya yanka an ziyad bin jubair qala ra'aytu ra'aytu ibn umar radiyallahu anhuma ata ala rajulin qad anaqa badanatahu fa naharaha فقال إن أسهى قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وانا حديث أنكر أشدق زياد بن جبير رحمه الله yace ra'aytu ibn umara naga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya Allah ya da su da shi da mahaifinsa ata ala rajulin yace naga abdullahi dan umar ya zo wajen wani mutum qad anaka badanatahu fa naharaha ya ga mutumin ya sunkuyar da wato raƙumarsa zai soke ta a sunkuye faƙala sai ce mishi in ba asha kiyaman ka tashe ta ta tsaya a tsaye muqayyadatan sannan kuma a tsayen ma ta zama a daure wato ka sa mata da baibayi kuma ka daure ta a tsayen sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce yin hakan shine sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nuna mana cewa ko kuma yana karantar da mu cewar a sunna wajen sukan raƙumi abin da ya tabbata a sunna shine a tashi raƙumin ya zama yana tsaye sannan kuma a ɗaure a sanya masa wato dabaibayi sannan a ɗaure ƙafarsa ta hagu ƙafarsa ta gaba ta hagu to a hakan sannan sai a sai a soke shi ya zama yana tsaye akan ƙafafu uku ita ita waccan ta gaba din wato an dage ta haka an an daure ta an dage ta ya zama yana tsaye akan kafafu uku to ba zai iya yin harbi ba to a hakan sai a soke shi shine ma'anar inda ubangiji yake cewa fadkuru smallahi alaiha sawab eh shine ma wannan as-sawab din nan shine tsaya wata akan kafa uku babul ghusl lil muhrimi wannan babun zai mana magana ne akan wato hukuncin yin wanka ga wanda ke cikin ihrami wanda ya riga ya harama da aikin hajji ko umra shin zai iya yin wanka ko ba zai ba shine abin da wannan babin zai karantar da mu an abdullahi bin hunainin anna anna abdullahi ibn abbas wal miswar wal miswar ibn makhrama اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المهرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب إلى أبي إلى أبي إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن هنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مهرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يسب عليه الماء أسبب فسب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يغتسل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا وانا حديث أنكر أشت هنير تابعيني شيني عبد الله بن هنين يشي أن عبد الله بن عباس والمسور بن بخرمة اختلفا في الأبواء وتشينا وجه sai sabai guda biyu suka yi sabani akan wata matsala ta addini saban guda biyu kuwa sune Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wanda nan mun sha faɗa tarihin sa dan baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin nan mun karanta hadisan shi sun haura guda goma to da shi Abdullahi dan Abbas din da kuma al-Miswar bin Makhrama suka yi sabani akan wani abu wane ne Miswar bin Makhrama almiswar bin makrama shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne an haife shi wato da shekara biyu kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayan kafin hijira da shekara biyu ko kuma bayan hijira da shekara biyu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai faɗin shekara takwas ba shi kuma Abdullahi dan Abbas shi kuma an haife shi ne shekara uku kafin hijira wato kusan kamar sa'annin juna ne shi abdullahi dan abbas dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifi shi kuma al-miswar bin makhrama shi ma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi al-miswar bin makhrama jikan uhaybu ne uhaybu dan abdumanaf babansa makhramatu dan gidan uhaybu ne shi kuma uhaybu dan wato abdumanaf ne abdumanaf kuma dan zuhurata ne wadda da shi ake nasabta su ana ce musu banu zuhurata kamar yadda ake danganta dangin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga hashim ana ce musu banu hashim yanzu kuma ana kiran su banu zuhurata shi yasa ita mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta aminatu zuhuriya aminatu bint wahab az-zuhuriya eh banu zuhurata to shi wannan al-musawwar bin makrama ya fito ne daga banu zuhurata ga yadda nasabar sama take المسور بن مخرمة بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري abu abdurrahman da shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne ya rasu a shekara ta 64 to saboda haka da shi da abdullahi dan abbas dukkanin su matasa ne suna yan shekara kamar goma ko goma sha biyu zuwa sha uku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da sai suka yi sabani a wani waje da ake kiran shi abuwawu abuwawu din nan wani gari ne wanda yake tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da madina nan ne inda kabarin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake a nan ta yi jinya kuma a nan ta rasu a nan a abuwawu din abuwawu to a nan suka yi sabanin faqala ibn abbas abdullah dan abbas yace yabsilul muhrimu ra'sahu ai wanda ke cikin harami wanda ke cikin harama ta aikin haji ko umra ya halatta zai iya wanke kansa wa qala al-miswaru shi gwa miswaru yace la yabtilu ra'sahu a'a ba zai wanke ba zai wanke kansa ba saboda mai shi miswaru saboda an haramta mai harama ya yanke farce ko ya yanke ko ya aske gashin sa ko yayi wani abu wanda jini zai fita a jikin shi in dai mutum ya riga ya harama da aikin haji ko umra idan mutum yayi haka da gangan to sai yayi yanka za ga shi miswaru sai ce a'a ba zai mutum ba zai wanke kai ba saboda nufin sa wai kada gashin mutum ya yanki ko ya zuba fa arsala ibn abbas sai shi wannan tabi yace sai abdullah dan abbas ya aike ni ila abi ayyub al ansari ya aike ni zuwa wajen abu ayyub al ansari abu ayyub al ansari wane ne shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ainihin sunan shi khalid bin zaid shine mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina yana kan raƙumarsa mai suna alƙaswa'u to sai kasance mutanen Madina kowa yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan shi suna ta rigirigen kama wato suna kokawar kama wannan nata akalarta yawwa wannan ya kama wannan ya gurce wannan ya kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya musu da'uha fa innaha ma'mura ku kyale ta domin hakika ita a bar umarni ce wato Allah ya riga ya mata wahayin inda za ta tsaya inda ta tsaya ko a kofar gidan waye to anan anan zai sauka nan Allah ya nafa to haka sai ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin raƙo yana kan raƙumar ana binta a baya a ga ina za ta tsaya tana zuwa kofar gidan wannan bawan Allah Abu Ayyub Al-Ansari wato Khalid bin Zaid sai ta tsaya a gun tana tsayawa ma sai ta durƙusa annabi tana jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka sai ya sauka to abu ayyub shine mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gidan nashi bene ne gidan shi bene ne eh kwarai kwa sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi yana ya zama yana sama shi yana ƙasa shi ba zai iya zama yana saman annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ji ladabi saboda girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a kai din ka koma sama saboda ni mutane suna yawan zuwa gona don gaishe ni to kaga ya zama ana yawan hawa da sauka ba daɗi ka koma saman ni in kasance a ƙasa saboda haka da shi da iyalinsa su suna sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana ainihin jakin bena sai ya zama saboda ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa tafiya da takalmi eh in za su ba sa tafiya da takalmi sannan kuma suna za su tafiya a cikin ɗakunan su a saman haka kusan kamar jan kafa suke saboda eh saboda san da san daga suke saboda kar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga kasa yaji ana dub dub dub dub idan wani abu ya kama wanda za su zubar da ruwa sai sun sauko kasa sai sun tako benin sun sauko kasa sannan su zubar ba sa zubarwa a sama saboda kada dugon ruwa ya dugo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mutanen Madina mutanen Madina wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su sun so annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya so su ya daga hannu yana addu'a yana cewa Allah Allahumma ighfir lil ansari Allah kai kai gafara ga mutanen Madina wali abna'il ansar kuma kai gafara ga ƴaƴan mutanen Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zo ya tsorata mutanen Madina sai Allah ya danna shi a wuta kowane ne tsorata su kawai ka firgita su ma ba wai ka yaƙe su ba ka firgita su ma kawai saboda irin yadda suka nuna kauna gari su dubi dai irin wannan kaunar ayu ayyub al-ansari bai gushe ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri nana safiya safiya bintu huyay to ainihin ta dama an yaki mutananta ne da su faɗo a cikin ganima karshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanta ta kuma ya aure ta to to a matsayin ta na shugabar mutanen garin kuma wato yar shugaban mutanen garin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta to a daren abu ayyub sai ya tsaya daren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi walima kuma ya tare ta sai ya tsaya ya ki tafiya ya je ya kwanta ya tsaya dab da hemar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dama a wajen yaki ne cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji alamar mutum sai ya fito sai ya ga shi ne yace wane ne yace ni ne Khalid bin Zaid Abu Ayyub annabi sallallahu alaihi wasallam yace me tsaye da kai anan ka ji ka kwanta mana yace ya rasulullahi wannan matar da ka tare da ita kwanan nan muka yaki mutananta mun karkashe su mun kashe mijinta na da mun kashe mahaifinta da sauran jama'arta ina tsoron kar ta maka wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ba komai ka je ka kwanta ba abin da zai faru ka ji fa sai da ya ji wannan sannan ya je ya kwanta eh to Allah da ikonsa shi ma da yake Allah duk abin da kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alkhairi Allah sai ya ninninka maka bayan alƙawarin aljanna da suka riga suka sami suka sami daga annabi sallallahu alaihi wasallam albishirin aljanna da kuma yardar Allah da suka riga suka samu to lokacin da da yake ya rayu har zuwa zamanin mulkin sayyidina Muawiya an je wajen wani yaki to sai shahada ya samu raunin da yana ganin ya kamar zai zama masa sanadin mutuwa sai ya ce wa kwamandan yaƙi bai yadda abin ne shi daga anan inda yake ba a kai shi can gaba dab da garin arnan a nan za a binne shi aka je kuwa aka binne shi a nan ɗin to ƙarshe dai wannan kabarin nasu sai dai zama mutanen garin arnan ne ba su musulunta ba amma gadin kabarin suke yi saboda albarkar da suke ci albarkar da suke abin da in sun zo dab da shi suka yi roƙo sai su ga Allah ya amsa musu bayan ma garin ya zama garin musulunci to haka ne har yanzu nan kabarin yana nan a cikin masallaci yake sun ma gina masallaci a wajen sun suka suka yi roƙo suka yi addu'a sai Allah ya amsa musu wannan shine Abu Ayyub al-Ansari kuma har ila abin da abin da na manta ban faɗa ba akwai wani babban sarki ana kiransa Tubba'ul Awwal ya zo wata rana zai yaƙi garin Madina ya zo zai yaƙi garin Madina to sai akwai wasu manyan malamai a cikin jama'a sun suke ce masa wannan garin fa annabin ƙarshen zamani nan zai yi hijira kuma a nan zai rasu wannan fa ya faru ne shekara dubu hudu kafin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu hudu ya ce a to indai haka ne na fasa yaƙi da su ba zan yaƙi su ba saboda haka sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wasu mutane a nan din daga cikin zuri'arsa da mutanensa da bayi da kuma ya aje su a nan su zauna kowanne eh ga wasiƙar nan wannan ya bawa wannan wannan ya bawa wannan in mutum ya tsufa tukub sai ya tara jama'a ya ce to ga wasiƙar nan ne ta wannan alƙawarin zan bawa ɗana ce kai ma ni ma haka ma yi na ya bani haka iyayen suka ba mu saboda haka kuma ku bawa ƴaƴanku da haka da haka da haka har zarkan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina ya bayyana har ya hijira zuwa Madina to a ran da ya hijira bayan ya zo ya zauna a gidan Abu Ayyub al-Ansari sai Abu Ayyub a lokacin da shine shugaban masu riko da wannan wasiƙa wato waɗanda amanar wasiƙa take hannun Abu Ayyub Abu Ayyub al-Ansari sai ya dauko wannan wasiƙar yace ya Rasulullahi ga sako da na yi gaya masa kaji kaji kaji wannan wasiƙar yau shekarar ta dubu hudu a cikin wasiƙar shi wancan tubal tubal awwal yace yayi yana gaida annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da shi kuma yayi burin ina ma da ya riski zamanin shi da ya taimaki shi saboda haka shi Abu Ayyub al-Ansari irin zuriyar wancan sarkin ne eh tubawul awwal sai wayannan matasan sahabbai suka tura zuwa ga dattijan sahabi Abu Ayyub al-Ansari suna tambayan shi suka tura wannan bawan Allah mai suna Abdullahi bin Hunayn yaje ya tambaye shi saboda haka yace fa wajadtuhu yaktasilu sai na same shi yana wanka bainal qarnaini a tsakanin wasu gwafanni guda biyu wa huwa yasturu bi thawbin yasturu bi thawbin alhali yana wato ya katangance kansa ya lullaba kansa da wani tufafi wato yana wankan ne tsakanin kamar wasu gwafanni haka ya lullube wajen da da tufafi da ba za a gan shi ba fasallamtu alaihi sai ne sallama gare shi fa qala sai yace man haza wane ne wannan fa qultu sai nace masa ana abdullahi ibn hunayn ni ne abdullahi dan hunayn arsalani ilayka ibn abbas yasaluka abdullahi dan abbas ne turo ni gare ka yana tambayar ka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanke kansa a lokacin yana mai harami wato yana cikin harama yaya shin yana wanke kansa in yana wanke kan nasa to yaya yake yi fa wada abu ayyuba yadahu ala thawbi sai shi abu ayyub sai ya sa hannunsa akan tufafin da ke rufe shi din fada ahu sai ya sauke shi kasa wato ya dan janye shi kamar labule ne sai ya dan janye shi kasa hatta badali ra'sahu har sai da kansa ya bayyana gare ni sun maƙalar insani ya subu a ma sai ya gaya wani mutum wanda ke zubo masa ruwa usbu ya ce zubo ruwa eh fa sabba ala ra'sihi sai ya zubo masa ruwa a kansa shi ma a lokacin nan fa yana da harami a jikinsa sun harraka ra'sahu bi yadihi sannan sai ya wato ya matsa kansa ya sa ya hannayensa ya matsa kansa eh fa qabala bihi ma wa adbara sai yayi gaba da hannunsa sannan yayi baya da shi sun maƙara sannan ya ce min haka za ra'aituhu yaktasilu haka nan na ganshi yana yana yin wanka haka yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi eh wa fi riwayatin a wata riwayar fa qala fa qala al-miswaru li ibn abbas bayan an dawo an gaya musu ga amsar da Abu Ayyub al-Ansari ya bayar shi ci miswaru dan makramatu yace wa Abdullah dan Abbas la umarika ba'daha abadan ba zan taba yin jayayya da kai ba har abada to to a cikin wannan hadisin wato akwai masailu na fiqhu da yawa abu na farko dai shi wannan abuwawu din kamar yadda na gaya muku wato wani waje ne tsakanin makka da madina amma ya kusa da madina nan ne inda mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wafati kabarin ta ma yana nan a wajen a kusa da wani dutse abu na biyu wannan muhawara da suka yi niswaru da kuma abdullahi dan abbas alhari suna cikin harami to wannan ba muhawara ce wacce za ta daga hankali ba saboda ba muhawara ce wacce za ta kai zuwa ga gaba ko kwafe ko fada ba ko ta da jijiyar wuya amma in ba haka ba duk muhawarar da za ta kai ga ta da jijiyar wuya wannan haramun ce yayin da mutum yake harami Allah madaukakin sarki yace faman faman farzu fi hinna hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidara fil hajj duk wanda ya yi niyyar yin aikin hajji a cikin waɗannan watanni masu alfarma to Allah ya ce fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj to kada yayi kwarkwasa wato kada ya rika tattaba iyalinsa in ya ji tare da matarsa kenan wala fusuqa kada kuma yayi wani abu na fita daga da'ar Allah wala jidala haka na kuma kada yayi jayayya yayin da yake yayi haramar aikin hajji ko da musu ba a yi ɗaya daga cikin manyan malaman sufayi an ce ya ji na manta wani malami na ji ko shekul islami ne ya je sayan littafi a nan garin makka ya riga ma ya biya kudin littafin ya ba wa yaron mai shagon to shi mai shagon ashe bai gani ba sai ce sai da aka gama an juya za a fita sai ce mana baka bani kudin ba sai imamu hassan sai ce a'a ai mun baka to shi kuma shekul islam sai ce masa a sai ya ɗauko wani kuɗin ya sake bashi ya bashi kenan mutum yana kirga ya ko sun cika sai yaron nashi ya jiyo ya gani yace a wannan malamin fa ya biya kuɗin littafin sai ce a to ai baka gaya min ba sai ya kawo kuɗin shi ya bashi to bayan sun bado sai ya ce a to akramaka Allahu yaya kuma mun riga mun biya kuma ka san mun biya amma kuma ka sake ɗaukowa wani kuɗin yace ai Allah ya ce fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kaji manya yanayin biyayyarsu ga biyayyarsu ga alkur'ani da sunna kuma akan gaske shi ne amma ba zai musu ba tunda Allah ya ce kar a yi musu shi ne ba zai ba ba zai jayayya ba saboda haka wannan jayayya da suka yi ba jayayya ce wacce za ta kai mutum zuwa ga wato fita daga da'ar Allah ba kuma ba jayayya ce wacce za ta kai ga ruko ko gaba ba da haka wannan ba haramun bace abu na biyu wato idan ra'ayin sahabi a cikin addini ya zamto ya saba da ra'ayin wani sahabin akwai abubuwan da ake lura da shi wajen fifita ra'ayin ɗaya daga cikin su akan ɗaya an gane idan ya kasance ɗayan su yana da wani fanni da yake banta da shi an san shi akan wannan fannin to akan fifita ra'ayin shi akan ɗayan misali kaga wannan magana ake yi akan addini fiqihun addini to abdullahi dan abbas ana fifita shi wajen fiqihu da fahimtar addini akan manyan sahabbai ma da yawa barantana al-miswar bin makrama misali Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya dama kanshi ya mishi addu'a cewa Allah ka sanar da shi ka fahimtar da shi addini da kuma fassara fassare to sannan misali kamar irin su Ubayy bin Ka'ab kaga ya keɓanta da sanin alqur'ani tilawar alqur'ani to idan da za su yi jayayya da wani akan abin da ya shafi ayar alkur'ani za a iya fifita ra'ayin shi ubayyu din saboda Allah ma yakan saukar da aya ko sura ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta ta ga ubayyu dan ka'ab kaga wannan kenan kamar abdullahi dan mas'ud ya karbi sura ta kai 70 a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam iya shi da shi baki da baki annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mishi ba tare da wani agun ba iya shi da shi kawai sura ta kai saba'in to kaga shi ma a game da abin da ya shafi alqur'ani za a sai a sallama mishi kamar wajen maganar halal da haram sanin halal da halal da haram an sallama wa mu'azu wannan mu'azu bin jabal saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce wanda yafi sanin halal da haram a cikin sahabbai mu'azu bin jabal ne kamar abin da ya shafi ilimin raban gado akan sallama wa zaid bin zaid bin sabit saboda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afraduhum zaid ibn sabit wanda ya fi sanin ilimin gado shine zaid dan sabit yawa to idan ya zanto akan ilimin gado ne aka ce gashi zaid dan sabit ya ce kaza wani sahabin shi kuma ya ce kaza to za a iya fifita ra'ayin zaid dan sabit akan ra'ayin wancan sahabi saboda kebantuwarsa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance shi da wannan misali kamar akan abin da ya shafi al'amura na cikin gida misali akan fifita ilimin na na aisha radiyallahu anha ko fatawarta akan fatawar sauran sahabbai da suke waje saboda yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin waɗannan abubuwa kamar misali a matsalar shin mai azumi idan ya wayi gari da janaba alfijir ya riske shi bai yi wanka ba to me hukuncin azumin shi na wannan ranar an tambayi abu hurairu sai ce a ba shi da azumi to da fatawar ta iso kunnan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa a'a ai baka sani bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumi kuma alfajir ya riske shi bai yi wanka ba sannan kuma sai ya wanka kuma ya fita masallaci to kaga anan dole a fifita maganar su akan tashi yawwa haka nan a wajen abin da ya shafi kamar mai kitso ko mace idan za ta yi wankan haila ko wankan janaba musamman ma dai na haila din aka tambayi Abdullahi dan Umar sai ce a sai ta kunce kitsanta sai ta kunce kitsanta kafin ta yi ta yi wanka na na Aisha radiyallahu anha ta ji wannan sai ta ce a tace ina mamakin Abdullahi dan Umar me yasa bai ce su yanke kan ba ba sauki na eh yace yace yace tace bai sani bane ai ummu salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan akan wannan matsalar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ishe ki ki zuba kanki wato ta ki kambaci ruwa su kamar sau uku ki zuba a kanki ya ishe ki eh shikenan to kaga wannan kenan to kuma akan dauki ra'ayin sahabi idan yakan zama hujja a cikin addini bisa sharuɗa guda uku ya zamto ra'ayin wani wani nassi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba da ra'ayin wannan sahabin ba idan nassi marfu'i ya saba da shi to nassi marfu'i shi ake dauka ya zamto kuma ra'ayin wannan sahabin bai ci karo da ra'ayin wani sahabin daban ba idan ya ci karo da ra'ayin wani sahabin daban akan fifita wane ne daga cikin su ya fi sanin wannan ilimin sai a karɓi tashi fatawar na uku ya zamto bai saba da wani abin da aka riga aka san shi sananne ne a shari'a ba to wannan kenan to hakan nan hakan nan akan fifita abinda ya shafi halifofin shiryayyu dinnan guda hudu idan suka ce kaza sai wani ya ce kaza to aka aka fifita ra'ayinsu fiye da ra'ayin sauran sahabbai saboda me fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid an fahimta yawa to yana daga abin da ya karfafi mazhabar mu ta malikiya cewa mafiya yawan fatawoyinta sukan dace da fatawoyin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu da fatawoyin sayyidina Usman bin Affan a cikin dukkan ashabul ashabul mazahib din nan guda hudu babu wanda ya dace a mazhabarsa wato fatawoyin dukkan manya-manyan manya-manyan sahabban nan kurfa rashidun suna cikin mazhabinsa in banda imamu na maliku eh malamansa kowanne daga cikin malamansa in ka bibbi ka bibbi silsilar iliminsa wanda zaka samu silsilar iliminsa daga sayyidina abubakar ne misali a cikin malaman shi imamu maliku akwai wannan alƙasim ɗan muhammad ɗan sayar na abubakar jikan sayar na abubakar a cikin malamansa akwai urwatu ɗan zubairu wanda shi kuma urwatu ɗan zubairu almajirin na na aisha ne eh akwai abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf shi kuma abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf mabiya yawan fatawoyinsa shi kuma daga sayar na umar ne a cikin malaman dai shi imamu na malik akwai nafi'u nafi'u shi kuma yakan karɓi ilimin daga Abdullahi dan Umar shi kuma Abdullahi dan Umar daga Sayyidina Umar ko kuma kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Eh to haka nan a cikin malaman sa akwai kuma wanda shi kuma ta hanyar Sayyidina Usman ne. Haka nan kuma a cikin malaman sa har ila yau akwai akwai Muhammadul Bakir dan Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq dan au Ja'far Sadiq kai shine malamin Imam Malik. Shi kuma dan Muhammadul Muhammadul Bakir, Muhammadul Bakir dan Aliyu Zainul Abidin, Aliyu Zainul Abidin dan Sayyidina Husaini, Sayyidina Husaini dan sirna aliyu da na fadima radiyallahu anhuma to da haka imamu na malik shine wanda ya tari duka karfin karfin khulafa'ur rashidun nan guda hudu a cikin mazhabarsa babu fuskil hajji ila al-umrati wannan babun zai karantar da mu yadda ake warware aikin niyyar aikin haji mutum ya dauki niyya zai aikin haji kuma ya maida ita ta zama umra shin hakan ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta to menene hujja shine abin da wannan babin zai karantar da mu an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qal ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu bil hajj wa laysa ma'a ahadin minhum hadiyun ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa talhata wa qadima ali radiyallahu anhu min al-yaman fa qal أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي أنا معي الهدي لأهللت وحابت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت, وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد, عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنئيم فاعتمرت بعد الحج na'am wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Jabir dan Abdullah ibn Ansari idan Allah ta bi da gare shi sayyidina Jabir mun sha faɗa tarihin sa anan a cikin dukkan sahabban Madina yana daga cikin mafi yawan ruwaya in ma bai fi dukkan su yawan ruwaya ba a sahabbai ne mutanen Madina qala yace ahalla annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun kururuta da aikin hajji ma'ana sun yi niyya sun ɗauki harami da aikin hajji sun ɗauki harama da aikin hajji walai sama a ahadin minhum hadiyun babu ɗaya daga cikin su wanda ya taho da hadayarsa wato abin da zai yanka gairan nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalhata in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dalhata dan ubaydillah dalhata dan ubaydillah yana daga cikin mutum goma din nan waɗanda aka yi musu albishir da samun shiga aljanna tun daga nan duniya sahabi ne sosai wanda yake ya shahara wajen yawan kyauta dalhatul khairi ma ake ce masa dalhan alkhairi saboda yawan alkhairinsa yana da yawan kyauta yakan sayi bayi musamman sai ya sayi bayi kamar guda ɗari sai kuma ya yantar da su wa qadima aliyun radiyallahu anhu min al min al yamin manzo Allah sirna aliyu dan abu dalib radiyallahu anhu shi kuma ya tawo daga garin yaman faƙala sai ce a halartu bima a hallabihin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na yi niyya na ɗauki harama da irin haramar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa an yaj'aluha umratan cewa su mai da hajjin nasu ya zama umra fa yadufu sai su yi dawafi su mai yuqassiru sanan bayan sun yi dawafin ka'aba sun yi dawafin safa da marwa to sai kuma su je su yi saisaye wai hillu sannan sai su halartu ma'ana sai su warware haramar su sa kayan gida ci gaba da hulɗoɗinsu illa man kana ma'ahu alhadi sai dai wanda ya kasance ya taho da abin yankansa fa qalu sai suka ce nan daliqu ila minan wa zakaru ahadina yaqtur cin zamu tafi zuwa mina daga garin Makka saboda a lokacin da wannan ya faru a ranar 4 ga wata ne kuma ranar 8 ga wata za a fita zuwa mina kuma tunda an ce sun su warware harama ranar wannan 4 ga wata to kaga za su za su har ma kansu suka taho mutum zai iya kusantar iyalin shi da sauransu sai suka ce shin za mu tafi zuwa mina alhali ɗayan mu wato azzakarinsa yana ɗiga wato suna nufin kamar zai zama sun kwanta da iyalansu sannan kuma su fito su tafi zuwa mina saboda ba saba yin haka kafin zuwa musulunci ba fa balag zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan din labarin ya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace law istaqbaltu min amri mastadbartu wato da a ce abinda yace da a ce na san abinda zai faru na gaba kamar yadda na riga na san abinda ya riga ya wuce ma a hadaitu da ban taho da abin yankana ba walau la anna ma il hadiyu la ahlaltu yace da ba dan cewa ni ma na riga na taho da abin yanka ba yace da na warware haramata da ni ma umrar zan yi sai in warware haramata to ana cikin haka wa hadat aishatu tana na aisha da Allah ta daga rita sai haila ta zo mata ta dauki niyyar aikin haji kuma ga haila ta zo mata fa nasakatil manasika kullaha sai ta ji dukkan ayyukan haji wato ta je ta je ta tsaya a arfa ta je muzdalifa ta kwana ta dawo mina ta yi dukkan jifan nan da ake na kwana uku da ta yi su gaira annaha lam ta lam ta dubbil bait sai dai ita bata yi dawafi a dakin Ka'aba ba tunda bata da tsarki ba za ta yi dawafi ba tunda ita shi dawafi kamar sallah ne mai haila ba ta yi fa lamma tahurat yayin da ta samu tsarki daga hailar wa tafat bil bait kuma ta yi dawafi ga dakin Ka'aba qalat sai ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah yandadiquna bi hajjin wa umratin sauran jama'a za su koma gida sun yi aikin haji sun yi umra wa an dariku bi hajjin ni kuma zan koma da iya aikin hajji kadai fa amara abdurrahman abdurrahman ibn abi bakr sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdurrahman dan abubakar abdurrahman dan abubakar wato shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi abdul ka'ab to bayan ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa sunan shi zuwa abdurrahman a ranar yakin badar abdurrahman dan abubakar ya fito a cikin kafirai sai na abubakar kuma ga yadda yake da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin rumfar da aka kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a filin badar to yana tare da sayyidina abubakar a gurin can sayyidina abubakar sai ya hango abdurrahman a cikin kafirai ya tawo da takobi yana abin nan sayyidina abubakar shi ma sai zar takobi yayi kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ina bi hayatika ya ababakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka jiyar da mu daɗi da rayuwarka ya abubakar karka je ka shahadantar ka a shahadantar da kai ka zauna tare da ni ina jin daɗin zama da kai shine ma'anar dai kalmar ta ji fa ɗansa kaga yayi kansa zai je tare shi ɗansa ne na cikin shi abdurrahman eh daga baya kuma Allah ya masa arziki Allah ya masa gyaɗar dogo ya musulunta eh kwarai kuwa gyaɗar dogo mana mutumin da da zai mutu yake cikin kafirci wanda in ya mutu tsakanin shi da wuta kawai mutuwa ce in ya dawo shiga musulunci ai Allah masa gyaɗar dogo ko? Yawo. An san gyaɗar dogon ko? Eh? Yawo. Yawo ma'anar gyaɗar dogo wai wani mutum ne ana ce masa dogo sai ya shuka gyaɗa. Ya shuka ta irin shukar baya ɗin nan. Ana ganin kamar ba zai samu ba. Ya tashi gyaɗar kowa tana yin ƴaƴa biyu to shi tashi gaba da ta rika yin ƴaƴa uku hudu uku hudu uku hudu. Ga ta yayi ta ƴar kaɗan ga ta yayi ta daga baya amma sai zan ta ya samu da yawa kuma fiye da yadda sauran mutane suka samu ina ki cewa gyaɗar dogo wata shi ne ma'anar gyaɗar dogo wai mutum ya yi sa'a sai ya ce ya gyaɗe Allah ya bashi Allah ya masa gyaɗar dogo yawa eh wannan shine Abdurrahman dan Abubakar kaga da shi da Nana Aisha mahaifinsu daya babansu daya ma'ana wato shi muharramanta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya raka na Aisha an ya kurja ma'aha ila tan'im ya fita tare da ita zuwa wani waje da ake kiran shi tan'im tan'im wani waje ne wanda yake akwai duwatsu guda uku masu suna da kusan hakan a cikin duwatsun guda uku akwai wanda ake kiran shi nu'aim akwai wanda ake kiran shi na'im akwai wanda ake kiran shi mun'im da shi ne ake kiran wajen tan'im to wajen wajen harami ne shi gun ba cikin harami bane saboda haka fa'ata marat ba'da alhaji sai na Aisha ta yi umra bayan aikin haji wato wato shi wannan wajen yanzu haka an gina masallaci a daidai wajen ana kira masallacin masjidu Aisha masjidu Aisha yawanci mutanen Makka in za su yi umra in za su yi umra can suke fita sai mutum yayi wanka ya dauki harama sannan ya zo yi umrarsa baraka alhazan ma nan yanzu in ka je bayan an gama aikin hajji za a samu wajen kwana kamar ashirin ko talatin kafin a kwaso ku zuwa najeriya to idan ka shafa kanka ka ji kanka ya yi gashi sosai za ka iya sake yin wata umrar bayan wacce ka yi da farko in za ka sake yin wannan ta biyu to sai ka sai ka fita ka je masjidu aisha nan ne inda ake kira ta ni'im din da kwari ne wajen a tsakanin wasu duwatsu gunyi sau da ka za ka je wajen ka ɗauki harama sannan sai ka zo ka yi ɗawafi kai sa'ayi safa da marwa shikenan ka gama sai kai aski shikenan ka ƙara kai umra kenan eh ka kai umra biyu kenan wadai oh umra ba ba wahala ba wahala aikin hajji ya fita wahala ne sama kusa saboda haka wannan shine saboda haka saboda haka abin da zamu karanta daga cikin wannan hadisin abu na farko dai halaccin yin wato halaccin canza niyya bayan mutum ya ɗauki niyyar aikin hajji zai iya canza ta zuwa umra abu na biyu kuma hadisin haila yana karantar da mu cewa wato mai haila ba za ta yi dawafi ba mace mai haila bayan haka hadisin yana nuna mana haila yau halarcin yin umra bayan aikin hajji ko da a cikin watan aikin hajji ne haila yau kuma hadisin yana koyar da mu cewa mace za ta iya yin tafiya tare da muharraminta zuwa wani waje fa'ida ne wannan dai kaɗan kenan daga cikin abu fiƙihun da za mu cira daga cikin shi wannan hadisi na akwai tambaya na akwai saɓani tsakanin malamai ɗan uwa yana tambaya shin idan mutum ya umra adadin mu na kwanaki ne mutum zai sake yin kuma wata umrar akwai akwai saɓanin ra'ayi tsakanin malamai irin su imamu na malik su suna ganin mafi karancin nisan tsakanin umra da umra shine kamar wata shida akwai malaman da ke ganin kamar duk wata ba mutum zai iya yi to amma kamar abdullahi dan abbas na jin abdullahi dan abbas lokacin da yana zaune a garin makka duk lokacin da ya ji kansa ya yi gashi kawai shi yana sai dauka sai je ya daura niyya ya fita tan'im can masjidu aisha kenan ya dauki harama ya zo ya zo ya umra haka yake kaga kaga duk sanda kuwa kai zai yi gashi ai bai wuce a sati biyu ba ko sati biyu kaga duk sati biyu ma yana yi shi sunna Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu to wannan dai shi sai kuma magana akan aski wanne ne yafi tsakanin saisaye da kuma kwalkwabo ga mai aikin haji kuma umra to wanda yafi dai shine kwalkwabo din saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu karanta a gaba yayi addu'a ga masu yin kwalkwabo yace Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil muhallikin Allah ka gafartawa masu yin kwalkwabo sai sahabbai suka ce walil muqassirina ya rasulullah sai ya shiru sai ce hadda masu sai sai ya ma'aikin Allah sai ya shiru sai a karo na biyu sake cewa Allah ka gafartawa masu yin kwalkwabo nan ma suka sake cewa walil muqassirina ya rasulullah to sai a karo na uku sannan sai ya ce walil muqassirin eh sai a karo na uku sannan suka samu shiga yawa na'am waye ce a cikin yahudawa ne to duk wanda ya faɗa sai ku gaya mishi ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta ci karo da tashi wacce za a ɗauka a idan idan umra za ka yi misali in umra ne in umra in ya zo dab da lokacin aikin hajji misali a ce ka yi so garin makka irin ashirin da wani abu ga wata ga watan zulqa'ada ko kuma ma a farkon zulhijja ka iso garin makka to kai sai sai ya saboda ka samu sauran gashin da zaka aski idan ka zo aikin haji an gane saboda an kai kwalkwabo bai fi kwana takwas ko kwana goma ba tsakaninka da aikin haji to kuma sai ka rasa kuma ina zaka aska bayan kayan aikin haji yawa ga amma kai sai sai din to in ka zo kuma bayan aikin haji kaga zaka samu askin gashin da zaka aski gaba ɗaya shikenan wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kuma har ila yau wato akwai dan gargadi da Allah kwaya daya minti daya da Allah jama'a gafarci ne akwai abin da ya faru musamman ku matasa da kuke bin social media akwai abin da ya faru jiya a Kano wannan magana da muke ta nanata a nan kan wannan mutumin da yake zagin mai zagin sahabbai to jiya dai an ritsa shi malaman Kano sun ritsa shi matasan malamai ne suka ritsa shi ya nuna a ina ne hadisan da yake cewa wai a hadisan ƙarya wai an an wai sahabbai ne suka roto hadisan ƙarya sun zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ina ina zagin yake ina cin mutuncin yake ya kasa nuna aka ce to kai ka kirkira kinan kai ka zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai alƙalin muƙabalar ya ce to duk tambayoyin da aka mishi ya kasa amsa don haka yanzu tsakanin shi ne da gwamnati ita za ta ɗauki matakin da take ganin ya dace saboda haka jan hankali na gare ku shine kada mutum ya rika yawan sauraron irin wa'annan rababbun maganganun nashi da ya faɗa shi wancan malamin saboda in aka faɗi yanzu misali yanzu a zagi a misali yanzu kamar ni malamin ko mahaifinku sai wani can a gefe ya ce malamin naku ya ci kaza kaza shi ni ban ji ba misali kai da ka je sai ka zo ka ce malam wani fa ya ce wai ka ci kaza kaza ka to waye zagi ni da kai kana gina kai da ka zo ka gaya mu to saboda haka yau to saboda haka mummunar magana in mutum ya faɗe ta maimaitawa din ma sako ne idan mutum malami ne in zai ji dan saboda ya san irin raddin da zai yi akan maganar sai ya tsaya ya ji ya ji ta dalla dalla amma duk mutumin da ba malami bane bai san yadda zai warware abin ba to karka ji kawai shine in ba haka ba wallahi abin zai taba imaninka Imam Ahmad dan Hanbali wata rana wani mutum aka ce Imam Ahmad ya karɓi hadisinsa Imam Ahmad ya ce a bana karɓar hadisinsa aka ce akwai mutumin kirki ne yace ba yana yin raddi ga mulhidai ba ba zagin addini ba yana yin musu raddi ba ba su faɗar mummunan magana akan ubangiji ba yana yin musu raddi ba aka ce eh yace to ai wannan shine dalilin da yasa ba zan karɓi hadisinsa ba saboda ai zai musu raddi sai ya maimaita magana da suke faɗa sai yasa ba zan masa ba zan karɓi hadisin shi ba ala ayi halin da matasa ku toshe kunnanku ba ruwanku da sauraron wannan magana ko yawan jinta ma bai da wani amfani mutum ya mai da hankalinsa kan abin da zai amfani shi Allah ya taimake mu alhamdulillah